بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يبقه قولي باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba gabatarwa wannan masallaci wanda a yau ma Allah sake dawowa da mu mu ci gaba wanda muna na a cikin wannan sura ta suratul qitali ko kuma suratul muhammad sallallahu alaihi wanda wannan ayar da aka maimaita ta farko a jiya an karanta ta kuma an fassara sai dai dan karin bayani ne da ya rage wanda ba iyar ba shi yasa aka maimaita ta shine wannan ayar da Allah madaukakin sarki yake cewa wanda yake gaya ma manzo Allah sallallahu alaihi da ainihin sauran sahabbai cewa fa'iza laƙitun wallazi na kafaru idan kuka haɗu da waɗannan da suka kafirce ɗin nan wurin yaƙi fadarbar riƙabi sai ce to a riƙa tsaran wuyansu ma'ana wajen yaƙin ana gaya masu ga inda ya kamata a riƙa sarawa wanda shi ne zai bayar da damar duk wanda aka sara ta nan ɗin kaga an gama da shi kenan to shi ne yake cewa fadarbar riƙabi a riƙa sara ta waya sannan za a ci gaba da yaƙarsu ya ce hatta iza askantumuhum har zuwa sadda za ku watan yawaita kisan nasu ɗin ma'ana ya zama an yaƙi da gaske sosai ta inda lallai an ci ƙarfinsu wanda a duk irin yanayin zaluncin da suka shirya mana musulmai ɗin wanda aka yi ta yi suna yaƙar musulmi suna cutar da su wato ya zama an kai ƙarshe irin abin da suka yi ɗin an rama wato shi ne zama yaƙin an kai inda ta inda su watan sun zama a yaƙata su an riga an gama hinkarinsu baki ɗaya to sai ce in aka kai wannan ɗin to sai a riƙa yin watan a sai ce in aka kai wannan ɗin to sai ya zama sannan sai ce to in aka samu haka ɗin an cimma inda an zubar da jinin sosai daga shi ne ta za a san tumuhum ɗin har idan kuka yawaita kisan su to sannan sai ce fashuddul wasaƙa to sai kuma daga nan sai a riƙa watan kama fursunonin yaƙi bayan an riga an gama da suwa an ci karfinsu a wajen yaƙi ɗin to shi ne sai ce don haka fa'in ma mannan ba'adu daga baya bayan an riga an kama fursunonin yaƙin to shi ne ya ce ko dai ku yi masu baiwa ma'ana ku safi su kyauta wanda ba sai sun biya komai ba wa'in ma fila an ko kuma su biya fansa wato shi ne ta inda za su biya wani abin da za su biya sannan a sallame su ɗin to shi ne ce a yi haka ɗin hatta ta da alharbu au zaraha har yaƙin ya aji nauyin shi ma'ana ta inda zai kasance lalle yanzu ko dai sun miƙa waya su sun musulunci su kafiran ko kuma sun sallama yanzu sun shiga cikin alkawari na amana wanda za a zauna lahiya da su wato da dama koshin asulin abin da yasa aka fara yaƙin tsananin cutarwa da suka yi ma musulmai da zalunci din ta inda ake ta kashe musulmi a cutar da su a azabtar da su ba abinda ba a yi masu bin na zalunci to wannan ne yasa Allah madaukin sarki yayi masu izinin su ma su dauki mataki na ramuwa din to shine to anan abinda sa aka mai ta wannan aya saboda nan da Allah madaukin sarki magana cewa wata a yaƙe su ta iza askantumuhum har lokacin da za a yawaita kisan nasu din sannan daga baya a rika kama fursunoninsu wanda in ba mance ba tun shekarun da na wuce can baya mun yi karatu a can cikin suratul anfali wanda mun ji inda Allah madauki sun kike ga manzo Allah sallama cewa ma kana linabiyin an yakuna lahu asra hatta yuskina fil ardi wanda yake cewa ba zai inda su samu dai kan manzo Allah sallama ya kama fursunonin yaki sai in watan an riga an zubar da jininsu ma'ana an karfin su wajen yakin sannan wanda a lokacin ana magana cewa kamar sadda aka yakin ne na badar wanda yakin badar wanda wannan alaka tana da alaka kamar da wacan din tun da nan kaga ta yi magana ita ma akan cewa a yaƙe su din hatta idza askantumuhum can ya ce kuma kan nabiyin an yakuna lahu asra hatta yuthina fil ardi wannan a lokacin da aka yaki ne na badar kamar yadda aka sani wanda yakin badar da aka zo su waɗannan kafiran na makka kamar yadda an ka sani duk wanda zai yi hijira daga makka ya koma zuwa madina to suna zaluntar su matuƙa da gaske ta inda ba su barin kowa da abin da yake ya mallaka ma'ana dukiyar da mutum yake da ita in zai yi hijira ya koma zuwa madina za su kwace ta ne ba su bari mutum ya hijira ita saboda zalunci to wannan yasa sai manzo Allah sallama a lokacin su kuma Qurayshawa da mutanen makka sun tura da mutanensu masu zuwa wajen kasuwanci a su dama suna fita irin wajen sham haka na wajen kasuwanci haka nan to sai suka ce to lalle ya kamata a je a tare su wannan dukiyar tasu din sai a kwace ta malmakin dukiyoyin musulmin da anka kwace a can maka din masu yin hijira din kaga ba magana zalunci bane ciki to shine aka fito lokacin ne suka zo to sai su kuma mutanen makka sun kaji labarin manzo Allah sallama ga abin da shirya din an samu sun zo sun gaya masu to sai sun kai shiri su kuma suka ce lalle za su tafi can su tare su manzo Allah din sallama wanda aka ce sun taru sun kai su dubu to ga lokacin su kuma su manzo Allah sallama ba da ni ya kiyan ka zo ba da ni a tare waɗannan in kasuwan ne kawai su ma sun ji labari waɗanda za su tafi waɗanda an ka gaya masu cewa su canza hanya sai sun ka canza wata hanya ba su bi ta inda za a haɗuwa da su din ba to sai sahabbai suka fito aka ce su kuma ba su wuce su 313 ba ga su kuma kafiran su dubu bayan 313 kuma sannan su ga su musulmi ba su da makamai wadatattu na yaƙi din ba su da abin hawa cikakke dawaki hakan nan da sauransu ba su da makamai cikakku takubba masu kyau da su mashi da kebo da sauran abubuwan da ake nema dai na yaƙi din duk ba su da wadatattun da dace ne to amma sai aka zo sai ga kuma ba a tuda ne shirin yaƙi ba sai ga sun game da waɗanda su kuma sun tuda ne a yaƙi din wannan yasa sai aka watan a aka ga cewa to yanzu an rage an zo ya za a yi ga su mutanen maka sun taho da ne yaƙi sun ce lalle yau za su gama da musulmi da manzo Allah sallama baki daya wanda su Abu Jahal sun karge sun kai alwashin yau za a sha giya a yemi a yemi duk abin da aka gada yau za a yi sharholiya wai yau za a gama da musulunci gaba daya yau za a gama da su manzo Allah duka to shine sai aka yi shawarwari to yanzu ya za a yi za a shiga a yi yaƙi ko ya za a yi manzo Allah yana shawara da sahabbai kenan tunda ba jini yaƙi yanka tawo ba ko ba zo da makamin da ya dace ba duka duka ba su abin hawa ko kuma makami na kirki ba su wuce mutum goma sha wani abu kuma ga su duka su ɗari uku da goma sha uku kawai kuma ga za su haɗu da mutum dubu ko mutum duban ga waɗanda suna ɗauke da kayan yaƙi wa isa su wadata ci kaga abin ba ƙaramin teya akwai tsakani ba to wannan yasa aka yi shawarwari to sahabbai saboda ƙarfin imani suka ce ai manzo Allah sallallahu mu kan ba za mu gaya ma yanda banu Isra'ila sun haga ma annabi Musa ba cewa fa zahaba anta wa rabbuka faqatila inna hafuna qa'iduna to mukan ba za mu ce maka haka nan ba kan su haka nan sun kace malai Musa ka tai da kai da ubangijin naku yakin su kan sun kace suna nan ba su ko ina to suka ce mukan ba za mu ga ma haka ba manzo Allah sama kai kam sai dai mu ce fa zahab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatiluna sun kace saboda haka muna tare da kuma za mu yaki din to wannan to shi kashi dai aka zo aka yi wannan yaki to kuma da an kai sai gashi Allah ya gwada aya ta wurin wanda an ka samu nasara din wanda an ka kama su kafiran na makka mutum guda 70 cikin su matsayin fursunonin yaki guda 70 kuma aka kashe su 140 kenan sun kai hasara doran na ɗaya rana baki daya to a lokacin da an ka kama su ne bayan an koma da su Madina su wanda aka kama fursunonin kenan to sai manzo Allah sallama ya zo yana shawarwari yanzu ya za a aito da suwa shin wannan kamun da an kai musu yanzu ya kamata a yi to nan ne manzo Allah na neman shawara na sahabbai yana cewa za a yi to a lokacin ne yana wannan shawarwarin da suwa to sai a sayyidina Abubakar Siddiq ya ba da shawara yace to shi abin da ya gani yace manzo Allah sallama mutanen gadai mutanen ka ne saboda haka ana iya a a sa a ɗora musu fansa su biya in sun ka zo a biya fansa to shi kenan sai ya zama ba sai ba a sallame su ko shi kenan suke su ma su biya fansa sai da na umar kuma yace ka yace manzo Allah ni dai abin da ta shawara mutanen ga ba abin da ba su maka ba sun yi kaza yan zanu abubuwa daban-daban da cutarwa wanda sun kai yace manzo Allah ina ganin abin da ya kamata kawai mutanen ga a ba musu duk a dace musu kanu duk a halaka su shikenan kurun subhanallahi akwai Abdullahi bin Rawaha shi ma ya ba ta yi shawara ya ce shi ma ta yi shawara abinda ya gani abinda ya dace shi ne a samu inda tattaka take mai kamar ramunu ya yi hakan gada inda tattaka hakan ga wadda adda hakukuwa da yawa busa shi a tattara ya ce duk a tara su nan gaba da kunna musu ta shi kina shi abinda ya ce kina to lokacin ne sai bayan an yi wannan to sai suka manzala ce to shi kina ya yi shawara kowa to daga baya sai ya fito wajen to yanzu wacce shawara za a ɗauka sahabbai wasu na tunanin cewa to ai kila shawarar sayyidina abubakar sayyidina umar za a ɗauka wasu na ganin shawarar abdullahi bin rawaha za a ɗauka saboda su sun karɓi ba da abuwa masu tsanani shi kuma in ka kula sayyidina abdullahi bin rawaha shi nashi sayyidina abubakar siddiq hoye nashi mai sauki ne to su kuma sun kalli irin yanda suka ta cutar da jama'a musulmi cutarwa kala kala wanda ba ta da iyaka sai suka ga cewa to tunda ko sun cutar da mutane da yawa to ai gara a dauki wanga matakin mai tsauri gare su na halakawa din a kashe su gaba daya to wannan shine sai manzo Allah sallama ya zo sai yake bayani yace to yace Allah mai iko yace yana yan bayi ne kala kala kuma sai yayi zama wasu su yi kama da wasu cikin bayin nashi din yake cewa yanzu ka gani kai sai na abaka siddiq ka zama kamar sayyidina kamar annabi ibrahima alaihi salatu wassalamu yace lokacin da ya kira mutanen shi zuwa ga ga su musulunta ba su imani ba ƙarshe kaga abinda yake ce musu faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim sai ya ce a ya ya ubangiji su waɗanga mutane duk wanda ya bi ni to shikenan yana tare da niya wanda ya saba mani kuma to kai dai mai gafara ne kai mai jinkai ma'ana wai in Allah ya gara ma ya gafarta musu ka gana yayi taushi kenan to shine manzo Allah yake cewa kai sai na buga sidiku kai kama da annabi Ibrahim wajen tausasawa din tun daga shi cewa dai kawai dai a shi kudin fansa gare su sai a sallame su shikenan su sai su kaga tausaya musu kenan to shine yace to kai kama da annabi Ibrahim dai haka nan yana cewa jama'a ta duk wanda ya bi shi to fa innahu minni wa man asani ko fa innaka gafurur rahim wanda ya sa amana kuma kai kuma Allah mai gafara ne kana ya gafarta mashi to wannan kaga ya kama da annabi Ibrahim kenan kamar yadda shi manzo Allah sifanta shi da shi din sannan ce kuma bayan wannan yace kuma kai kama da annabi Isa shi ma da yake ga ma ubangiji madaukin sarki waɗanda sun haka kafirce mashi din yake cewa in tu'azibhum fa innahum ibaduka in dai ka kama su kama su azaba ya ubangiji to dai bayan ka ne dai kaga shi yana nufin misali da shi dai bai da alaka da suwa mutane ne da ya aiko shi gare su amma dai in Allah ya azabtar da su da to bayi ne ne shikenan sai ce amma wayanta gafe lahun fa'in naka an talazizul hakim in kuma ka gafarta masu sai ce to kai mai mabuwayi ne kai kuma sannan mai hikima ne kai ya kaga kenan nan in ka diba annabi isa shi ma ya tausasa bai tsaurara ba kaga yanzu na sai da na buga siddiq kaga ya ji an sifanta shi da wani babba daga cikin manyan bayan Allah kenan sannan ce kai kuma sai da na umaru kai ma ya ce wani za a ganin rayuwar tashi dama haka take wato wani zuciyar tashi za ta zama mai taushi kamar nono wani ya ce kuma zuciyar ta zama da tauri kamar dutse to shi ne siffanta shi sai na baka shi shi ne mai zuciya din mai laushi din shi kuma sai na umar shi kuma ya ce shi ne mai zuciya din mai tauri kamar dutse ya ce kai kuma ka yi kama da annabi nuhu alaihi salatu wasalam ya ce shi kuma ka ga da ya yi kiran mutane ne ba su yi imani ba sai kawai ya ce duk halakar da su gaba da shi ma ai sai da na umar shawarar da baki na shi ma ko duk a kakashe su ya ce ko sai ya ce sai daga annabi nuhu yana cewa rabbi la tazar adal ardi min al kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara sai ya ce Allah ko guda ga abai duk a kashe su gaba da halakar su ba to sai ya ce to kai sai da na umar kai ma kai kama da shi annabi nuhu bisa ga irin wannan ne din yadda ya tsaranta ga su mutanen nashi da sun ga kin imani din sannan kuma ya ce kayi kama da annabi Musa shi ma da yayi addu'a wanda muka kanta a kwana baya din nan da yake cewa rabbana tamis ala amwalihim wasdud ala qulubihim yace Allah ka shahe dukiyoyin su gaba daya mai da su duwatsuna sannan ka daure zukatan nasu ya Allah su su ke nasu kulle tun da ba su da ba su da imani ba su karban imani don haka fala yuminu hatta yara wani azabar alima to shi ma ka gani ya tsara da yawa to shine sai kwatanta kowanne daga ciki kaga in ka kula ba wanda zai cewa dai ai cikin su dai ba a kowanne kaga zai ji daɗi an sifanta shi da wani babba daga cikin mai bayan Allah shi sai na baka siddiqu an sifanta shi da annabi annabi Ibrahim da kuma annabi Isa alaihi masallatu wassalamu shi kuma annabi shi kuma sayyidina Umar an sifanta shi da annabi Nuhu da kuma annabi Musa to shi ne sannan daga baya sai manzo Allah sallama ce to yanzu abinda za a yi don da ma kun sai na Abubakar cewa yayi in an ka an shi kudin fansa din gare su sai a sake su waɗannan kudin tun da yanzu ba su da makamai na kayan yaƙi sai a sawo da su ba to shi ne ƙarshe sai aka yi amfani da wannan shawar ta sai na abubakar siddiq din sai an ka ɗora ma kowa abin da zai biya aka ce ukiya ashirin ashirin ko kuma ukiya arba'in arba'in kowa zai bayarwa duk mutum guda to shi ne wanda ga lokacin akwai sayyidina abbasu to akwai mutum guda biyu daga ciki waɗanda kamar suna ƙarƙashi ne ne sai an ka ce shi shi kaɗai tun da shi babba ne malamaki ya bayar da ukiya arba'in shi tamanin zai bayarwa kaga allon kame kenan sannan kuma waɗancan waɗannan da suke matsayin dan matsayin ɗaya suke gare shi an ka ce su biyu ne su ma zai biya nasu ukiya arba'in arba'in su biyu nawa kenan tamanin kenan tamanin su biyu ɗari da sittin kuma can wurin yakin bayan an taho da shi da an samu kuma ukiya ashirin kuma gare shi wanda an ka samu aljihu ne ya zama nawa kenan to to shi ne sai ɗaya nan ne ya yi magana ya ce haba kai ko to ka san dama shi ma uwa ne matsayin yan uwa suke ga mahaifin manzo salama sai ce to wai kai son kaka yi ka bar baban naka ke nan a ce ka bashi talaka kaza ka tar sar to sai manzo Allah ya ce washi a'a to amma kuma sai ya ce shi ina ga daga kuɗi za a dan ce ba shi bai bai da su ba to shine sai manzo Allah ya ce mashi to amma kuma ina kuɗin da ka baro ma ina jin ko ana ce mata ummul fadl ne mata ta kenan ya ce yar za ka tahowa ka baro mata kuɗi wanda ka ce ta aji tunda za ka yi ta baka sanya za a yi ba ko za a dawo ko ba za a dawo ba in ba a dawo ba to waɗannan yare da akwai to shi kenan sai a su tallafi kansu da su ba in kuma ka dawo kuma shi kenan to wannan abu ne ce ah yawa ake to shi manzo Allah a ya san da haka nan din shi dai manzo Allah yana Madina shi kuma yana Makka don haka daga can baka ne zai hitowa ya baro waɗannan kuɗin ya ce aji din ba gaba manzo Allah an kai ba to wannan abu ya faru to shi dalilin shi kuma sai sai musulunci shi kuma wanda sayyidina Abbas kenan radiyallahu anhu wanda shine ta hannu ne an ka samu salatu tasbih na wanda muka yi magana kwanan baya to saboda haka to shine sai a yan musulunta kaga nan ne magana annabi san gaiba hoto kenan nan kuma manzo Allah yana Madina an kai abin kuma shi kuma cikin dare ne ma kuma ya ga mata tashi ya bata kuɗi da dare fa ne ma ya bata su ya ce gashi nan ta aji din kuma gashi manzo Allah kuma ya sani to wannan ƙarshe haka na an ka yi to bayan an yi wannan ne an an shi waɗannan kuɗin na fansa ɗin don aje sai a ƙara sayan kayan makamai wanda za a yaƙi da suwa to shi ne sai Allah maɗauki sarki ya ce ai bai kamata ba ai an shi kuɗin ba ai kamata ya a bari sai sadda an ka yi yaƙi tukun bayan an yi yaƙi duka an gama da kafin an ci ƙarfin su gaba ɗaya kwata-kwata sannan in wani abu za a karɓa ɗin sai a karɓa ɗin to shi yasa can wacan ayar da muka wuce ta suratul anfal din ta gaya mana wannan din cewa ma kana lin nabiyin an yakuna lahu asara hatta yuskina fil ardi to nan shine kaje ga ayar take cewa shi ma idza laqitu fa idza laqitum alladhina kafaru fa darbar riqabi sai ya ce hatta idza askhantumuhum to fashiddul wasaqa bayan an riga an ci karfin su da yaƙi to sannan sai a rika kama su din sai a watan su zama matsayin fursuni ne yaƙi din to wannan shi ne abin da ya kamata a ce jiya mun faɗi ba saboda lokaci da ya yi to sai muka tsaya bakin nan to shi ne sai Allah maɗauki sarki ya ci gaba da bayanin waɗannan abubuwan da aka yi ɗin a cikin waɗannan ayoyin da aka yi bayani ɗin sai Allah ce to zalika wannan abun fa wato shi ne khabaru mubtada in muqaddarun watan shi ne khabari na mubtada wanda amma kaddara shi za a yi ma'ana al'amru fihim ma zukira shi ne ma'ana ɗin shi ne wanda za a kaddara ɗin wai zalika to wannan shine zalika al'amru fihim wannan al'amarin da na cikin su din ma zikira abinda hukunci su wancan abin da an ka ambata din nan dai cewa in an ka yake su an ci karin sannan a kama su sannan kuma daga baya sai a duba gani ya kamata a yi da suwa shin za su biya fansa ne a sake su ko ko za a sake su ne haka nan kawai to shine yake nufin to zalika to wannan ma'ana al'amru fihim lamari a cikin su ne ma zikira abin da an ka ambata haka ne din za'i sai Allah ya ce kuma walau ya sha'ullahu inda Allah madaukakin sarki ya so to lan tasara minhum da ya ba da nasara a kansu bai gaira kitalin ba ma sai an yaki din ba wai ma'ana nan Allah yana so ya gwada mutane cewa sahabbai ko da an ka ce su yi yaki din ba wai lalura ce ta sanya shi Allah bai ba wanda za yi da kafiran bane shi yasa sai a yakin ba a'a Allah madaukakin sarki akwai hikimar ta sanya ya sanya a yi yakin da juna inda Allah ya ga dama sai ya kawo azaba halakar da su shike ba sai an yakin ba ko a yi musu girgizar ƙasa ko a aiko musu mala'ika mahu tsawa ko a sauko musu da waje ko dai wace kala azaba dai Allah ya ga dama dai misali ko iska ko mina ne sai ya kawo musu ita inda ya ga dama din to amma sai Allah madauki sarki bai yi wannan din ba saboda kasancewar a hikimar da zai faɗa mana yanzu wadda ta sanya shi din ya ce a yi wannan haƙi to shi yasa ce walau sha walau sha wallahu inda Allah ya so lan tasara minhum da ya ba da nasara a kansu bai gairi italin ba tare da yaƙi ba sai ce walakin sai dai amarakum bihi Allah madaukin sarki ya umarce ku dan yakin ne sai ya ce li yabluwa ba'dakum don ya jaraba sashin ku bi ba'din da sashi wato shine ya jaraba sashin ku da sashe a minhum daga cikin su fil qitala cikin yaki din fa yasira man qutila minkum don wanda aka kashe daga cikin ku ya zamo ya tafi ila jannati zuwa aljanna wa minhum wanda aka kashe shi kuma daga cikin su ila nari shi kuma sai ya tafi wuta wannan shi yasa Allah ya ce aje a yakin saboda mi saboda ku in an kashe ku kun shahara shikenan sai aljanna in kuma su an kashe kuma su kuma sun yi wuta dama Allah ya faɗa ce inna Allah hashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata yace dama ko ya riga ya sai rayuwar tasu inda dukiyar su gaba daya yace ya sai kuma aljanna zai biya da ita kaga ai magana ta kare ina ne za a ce a sai din cinakin a karba to shine wani jihadi din kenan aka ce to amma me yasa to da Allah ce ya sai din ba ba su aljanna nan duniya sai aka ce ai saboda ita nan duniya ba wurin da za a kawo aljanna din duniya ba ta iba aljanna to ai shi yasa ka ji Allah yana faɗa ardu haka abdis samatu ko zaka je na fadin ta mutum daya mulki inda za a gwada maka irin inda mutum shi kadai wanda zai mallaka ba karami bane mutum gwada tsana da shi kadai hili ne wanda yake mai yawa wanda zai mallaka shi yasa yake shawai za ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira inda mutum zai ga can aljanna din nan gidan mutum guda ɗaya ce da kaga mulki babba mulki ne da kuma neman masu girman gaske da Allah ya tanada ciki to Allah ya kai mu lahiya to shine yake cewa watan inda ya so da sai wannan din to kaga ya zama kenan dan ɗaya su yi shahada shi yasa aka yi musu wannan din shi yasa yake cewa da mata wata yake cewa qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayni ai ka gaya musu ba abinda kuka saurare gare mu ku kafire ɗaya ne daga cikin abubuwa masu kyau kuka jira gare mu wai ma'ana shi ne ko dai su te wurin yaƙi su musulmi a kashe mutum ya yi shahada shi kenan sai aljanna ko kuma su ciwo nasara su dawo gida tare da ganima cikin da biyu ne za a yi guda ƙa'ida ne guda za a yi cikin su ɗin ko su yi shahada sun tafi aljanna kenan ko kuma su samo nasara ta yaƙin su kuma su samo ganima to wannan shine ya ce to ɗaya daga cikin su dai dukkan su dai kowanne daga ciki duk alheri ne gare mu in hakan ta faru gare mu ne to shi yasa kaga shi wanda a shahidi a wurin yaƙi to ba a ma shi ko wanka ba a mashi duk wanda aka kashe wani shi shahada ko wanka ba sai amai ba haka nan kawai za a rufe shi ba sai an sallah ba ko kawai shikenan shi da ma aljanna da aljanna shi kawai ba to da ma sallah da aka yi da magafara ne aka yi ku to an rage shi an gafarta ba shikenan to magana ta kare to wannan shi yasa hanga sahabbai da dama ma har roƙon shahada suka yi sai mutum ya zo ya ce manzo Allah manzo Allah ka roƙa mana in samu yin shahada mutum ma suka so shahada din shi yasa sai da Khalid bin Walid a lokacin da zai rasu sai yana ta kuka yana kuka yana cikin wannan yanayi na kuka din gashi zai rasu haka ana cewa kai kuma matsayinka ga kana sahabin manzo Allah sallama wanda kun yi jihadi an yi abubuwa daban-daban na ayyuka tare da manzo Allah sallama to menene abin da zaka ji wa tsoro na mutuwa kuma haka na kuka ga ita yace ai shi ba shi ya kawo kuka ba yace abin da ya kawo kuka yanzu yayi abubuwa daban-daban saboda kun san yana daga cikin jarumai kuma komanda ne matuƙa da gaske a cikin sha'ani na yaƙi sosai da gaske ya ce mun yi yaƙoƙa da sauran abubuwa daban-daban na jihadi ya ce amma gashi malmakin a ci ya yi shahada yanzu gashi nan ne zai yi mutuwa irin ta mata da ƙananan yalabe shi hida shi ya kawo kuka kukan da kai kenan wai mutuwa ce zai irin ta mata da ƙananan yara gida bisa shi hida ita ce zayanta shi ya kukan da ya kai shi shi abin da ya so a ce can ya yi shahada can wurin yaƙi da aka yi to kaga sahabbai da haka suke har da mata har sun sha zuwa wurin manzo Allah sai suna son annabi ya roƙa musu shahada har mata din kuma sun da ma sai manzo Allah shi za su yi din ai a lokacin sanda muka taɓa yin karatu akan magana sha'anin sanin gaibu na manzo Allah sallama ai mun ka karanto wasu daga ciki din wanda sun karki irin wannan shahara din kuma annabi ya ce za su yi shahada kuma sun kai shahada din to kaga manzo Allah ya taba da irin wannan kuma kaga kamar irin wannan abin da muka faɗi na kwanan baya na sayyidina Abubakar sayyidina Umar da sayyidina Usmanu da manzo Allah sallama da suka hawa saman dutsen Uhud a lokacin da dutsen Uhud yana murna yana girgizawa saboda jin dadin manzo Allah ya hawo bisa gare shi ka san ai ga lokacin sai manzo Allah yake ce musu usbut Uhud fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidani yace kai dutsen Uhud ka tsumuna ka sani annabi ne a bisa ga bayanka da kuma as-siddiqu sannan da kuma wanda za su yin shahada mutum guda biyu kaga sai ce za su yi shahada in ka diba duk magana sanan gaibu kenan ba tun ho lokacin bai ba ga manzo Allah yana bada labarin haka nan din za'i sayyidina Umaru a shahada za'i kai shi za'i sayyidina Usman shi ma haka kuma karshe haka nan an kai din kaga amma bai ce da sayyidina Umar Abubakar ba shi kaga rashin lafiya ce yayi wafati to saboda haka to sabai haka suke saboda sanin wannan shahada din da girmanta a wurin ubangiji madaukin sarki shi yasa kaga can waɗanda suka shahada Allah ya ce ai wala ta sabana rizqu fi jami'a amwat kan ma ai zato mata tune suwa ko zato ka yace suna nan da su suna da rai waɗanda suka yi wurin shahada saboda watan girma amma aka ce duk masu mutuwa ba wani wanda yake ya mutu yana gurin shi dai ina dai ya dawo ma duniya in ya dawo duniya shi ma ya ƙara mutuwar wai mutuwar da ya ji daɗin ta ta shahada ɗin su ya kai ya dawo duniya sai ya ƙara yin irin ta har yanzu ake aka ce sai wanda sun kai sai waɗanda shahidai ɗin su kaɗai ne waɗanda su abin da suka nema kenan ina dai a ce su dawo duniya in sun kara waɗansu ƙara su dawa suna mutuwa ɗin wannan saboda daɗin mutuwa suka ji a cikin haɗa ɗin wannan shi ne ake cewa su rayukansu suna cikin bulukoton tsuntsayen aljanna ne ana yawo da su cikin aljanna ne kwarai da gaske duk kwarai da gaske saboda haka su ba su da wani abin da niya to shi ne nan ake magana cewa da haka Allah madaukin sarki ya wata sa a yi wannan yakin ne don ɗaya jaraba sashin su da sashi don da ma kusa matsayin jarabawa ne domin Allah madaukin sarki ya tabbatar da masu imani shi yasa yake cewa wala namlu wannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin za mu jarraba ku har mu gane waɗanda za su je su yi jihadi mu gani sannan mu gani masu yin juriya da hakuri daga cikin kowa za a yi to kuma ka gani inda ba a yi wannan tantancewa ba to da ba a gane masu imanin gaske ba inda ba a yi haka nan ba tun da aika man karatu mun na baya cewa a lokacin da aka magana akan abin da ya shafi watan a aljanna da yadda Allah madaukin sarki ya ya tanade ta cewa kowanne daga ciki an riga an tsara shi Allah madaukin sarki ya riga tsara kowa duk wanda dan aljanna an riga an gama an rubuta alƙalmi ya bushe wanda dan wata kuma an riga an gama shi ba alƙalmi ya bushe sabai su ganin cewa to manzo Allah in dai haka ne to aikin mi akai ko ba ai sallah ba tunda dai an riga an gama shikenan kawai to yake cewa to ai i'malu fa kullun muyassaru lima khuliqa lahu yace ai kawai mutu ya aikin ai kowa aikin wanda an ka riga an kai shi don shi ya din shi zai yi din wanda an ka riga don wuta an kawo shi din sai a ganshi yana aikin na in wuta din wanda kuma da ma don aljanna an kawo sai a ganshi yana aikin na aljanna din to ka gani sai ya zama irin wannan ne ne a don a jaraba su ne a gani shin za a don a tantance a gane mumine na gaskiya da waɗanda kuma ba na gaskin ba kaga sanadiyar wannan jihadi tana an ka tantance an ka gano munafukai gashi in za a ta wurin yaƙi jihadi ba su zuwa ko kuma ya an ka zo duwar za a yi su kawo kasala da dubaru an yi kaza an yi kaza don dai su samu su dawo gida za su yi bakin iya kokari to kaga inda ba a ce a yi wannan jihadin ba ai ba a bayyana da su kowa ya gani ba shi dai Allah riga ya san su ya so su misali ba wai sai watan an sanar da shi ba ya riga ya sani amma dai don ya sanar da mutane ne kowa ya gansu ga hili karara a gane din to sai ga waɗanda an masu imanin sai ya zama su kuma suka zama kai tsaye sun ba da rayuwar tasu har ma sun yi son mutu amma sai da rayuwar tasu din to shine nan ubangiji mu dauki zaki cewa don haka liyabluwakum liyabluwa ba'dakum don ya jaraba sashin ku ne bi ba'adin da sashi wallazina qutilu sai Allah ce waɗanda an ka kashe wa fi qira'atin kuma qatalu wallazina qatalu ko wallazina qutilu duk ana karanta da haka din to in an karanta wallazina qutilu sai a ce waɗannan da an ka kashe in kuma an ce wallazina qatalu waɗannan da sun kai yaki duk zai iya dauka dai to shine wallazina qutilu waɗannan da an ka kashe din nan aka ce al-aya wannan ayat nazalat ta sauka ne yawma uhudin ranar da an ka yakin uhud a lokacin wa qad fashafil muslimin al-qatlu kisa da yawa lokacin ya riga ya yadu ya yi yawa ga musulmai a lokacin wal jirahatu da kuma raunin nuka ma'ana cikin musulmai an samu wanda sun kai shahada an ce sun kai mutum saba'in ma sannan kuma ah, an samu raunin nuka kuma saboda ga lokacin kamar yadda shi ma mun taɓa can a sosu ali imran ne ko ina ne mun shi karatun baya cewa a lokacin da aka zo manzo Allah sallama ya riga ya rarraba sahabbai yadda za a tsaya wajen yaki kowa ya gwada musu ga yadda za a tsayawa waɗannan su a wuri kaza waɗannan su a waje kaza to daga ciki akwai wani wuri inda manzo Allah sallama ya ajiye wasu sahabbai tsakanin wasu duwatsuna yace su tsaya wasu nan wurin duk abin da an kai kasu te ko ina su da su yi tsansu nan wurin shikenan aka zo aka shiga wurin jihadi na yaki a lokacin da aka cike wa da wannan yaki to sai a sun kaga su waɗanda an nan tsaye nan inda ka hau dutsen da an ka basu din sai sun haga gashi musulmi an riga an ci nasarar yaƙi yayi ga kafirai suna ta gudu shikenan da ma har har da ganima ma ana kwasa ganima shikenan sun haga cewa to ai yaƙi kamar ya kare kawai shikenan sai su ma sun ka tafi shi ko wanda amma an ka aje shi a jagoran su dama duk inda an ka aje jama'at sai an sawa da shi a shugaban su wurin amma to shi kuma sai yana kiran su yana ce musu in ku dawo manzo Allah cewa ya matsaya kan mace ko ina ba kai ina sai ba da ba amma dai shi dai kan bai tafi koyana ba shine ya tsaya din a lokacin shi wanga da muka yi magana dan Khalid bin Walid din nan kamin ya musulunta lokacin yana kan cikin kafirin ne kamin ya musulunta dama kwarre ne cikin harkar yaki ne shi kuma asiri yana kula da abin da ka guda ka haura wurin sai shi kuma ya ɗebo wasu jama'a daga cikin mutane nasu din lokacin sai ya kewayo su kuma wannan wurin inda ya ga an bari din sai suka shigo can wajen shi kuma to na aka samu wannan matsalar din sai kawai aka zo sai ga shi sun kasa musulmi tsakiya ga wasu can din shi kuma ga waɗannan da ya shigo da su tanan ne to kaji wanda aka samu wannan matsalar to ta ne sanya an ka samu mutane kusan mutum 70 din wanda sun kai shahada da kuma waɗanda watan a sun ka samu raunuka din da yawa wannan shine yaki na Uhud kenan wanda aka yi din to shine aka ce ita wannan ayatin ta sauka ne a ranar da an kai wannan yakin na Uhud din to shine Allah yake faɗa cewa to ai shi Allah madaukakin sarki bi yayi wannan yakin ne ya shar'anta ai wannan jihadin don dai a bambance a nan za a gano mai karfin imani dan duk inda za a ce za a tafi wurin jihadi ana kallo wani a dawo ba da shi bane ne ya kare rayuwarsa ta kare misali ya rasu ya yi shahada can kuma gobe an ka ce a tawo kaga wanda aka ga kare hito an tare shi an tabbatar da imani yake nan to haka an kai sahabbai ko suka ci gaba da wannan ne ba abin da ya ta musu da hankali akan wannan kuma duk sanda an ka saki kira an ka ce a zuwa ta yi za su yi to a ta yi ba tare da wani jinkiri ba to wannan shine haka suka ta wannan aiki na wannan jihadi to shine Allah yake magana cewa to waɗannan da an ka kashe din wurin wannan jihadi din fi sabilillah a cikin daga addinin Allah sai Allah ya ce lan yadilla a'malahum Allah ba zai bata aikin su ba shine lan yuhdida a'malahum ba zai bata aikin su ba su suna nan duk abin da sun ka aikata na wannan jihadi da sauran ayyukan su suka yi na ibada na Allah dukkan su Allah ya karba suna nan ga sakamakon suna wurin Allah madaukakin sarki sannan bayan wannan sai ce sai hadihim zai shiryar da suwa
ويسلم بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم
na'am okay na'am ah shine Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa ah don haka yayi wannan ne kuma su waɗanda sun kai shahada din nan ne ya saya hadihim yace ubangiji madaukakin sarki zai shirye da suwa fi duniya anan duniya wal akhirati da lahira ila ma yanfa'uhum zuwa ga abin da zai amfane su kuma wa yuslihu balahum zai gyara dukkanin halayen su shine halahum zai gyara halin su fihe ma a cikin duniya da lahira din wa ma fi duniya aka ce to abinda an na cikin duniya din liman lam yuqtal za a bada shi ga wanda ba kashe ba wanda ya safa da wannan ne saboda ai abinda aka ce ah wallazina qutilu an ka ce ko an karanta da wancan din ko wallazina qutilu waɗanda an ka kashe to kaga an ce kuma waɗanda an ka kashe to yanzu wanda aka kashe ina magana kuma a ce ah du- ah, duniya da lahira misali za a gyara mai duniya ai ba duniya shi shigo to shi yasa ya ce to nan ita magana da aka yi na cewa abinda zai kasancewa da zai amfani su a duniya to shine ya ce to shi abinda ake nufi da shi wato liman lam yuqtal kenan wanda ba a kashe ba kenan shi aka nufi din wa udriju amma sai an ka nade su an ka hade da su cikin bayani da wanda aka kashe da wanda ba a kashe din ba shine wa udriju sai an ka hade su baki daya fi qutilu a cikin kalmar qutilu da an ka ambata tagliban saboda rinja da wanda aka kashe din saboda karfin girman shahara din da komai to sai an ka hade har waɗanda ba su shahara ba sai an ka ce qutilu din amma kuma sai gashi an ka faɗi abin da za mu samu kuma kowanne daga cikin su din to wannan shine yace bayan wannan kuma wayudkhiluhum aljanna wayudkhiluhum zai shigar da su aljannata aljanna wadda arrafaha lahum ubangiji ya riga ya bayyanar da ita aljanna gare su sun santa sun sanya take din don haka fa ya hasaduna sai su shirya ila masakinihim zuwa wuraren zama su a cikin aljanna din min har daga gare ta wa azwajihim da kuma zuwa ga matansu na aljanna da anka tanadar masu wa khadamihim da kuma masu masu hidima a cikin aljanna din min gairi istidlalin ba tare da an musu jagoranci an ce an gwada musu hanya ba wanda ake cewa da an zo din shiga aljanna din mutum zai shiga aljanna kamar yadda kastan ya taso da masallacin juma'a ai ba sai an gwada mai hanya gida ne ba to haka nan zamu da mutum aljanna din wanda an tayi din haka ba sai an ce taho ga inda zaka bi ga a'a da har sai dai mutum ya sai gidan insha Allah to wannan shine yake cewa din watan an riga shine an rafa hadin lahu an sanar masu ita ma'ana shikenan kowa riga ya san ita aljanna din ya san hanyar da zabi ya taya shiga ba sai an mai jagoranci an tai an an gwada mashi ga inda zabi din ba to shine za a je a shiga din kenan to shine ma'ana an rafa hadin Allah ya sanar da su ita wannan aljanna din ba tare da watan sun sun je sai an gwada masu ga inda za su bi ko menene ba ka sannan aka ce kuma wata fasara ta biyu cewa an rafa halahun dinnan ne ubangiji ya sanar da su ita zai iya dauka ma'ana wai lokacin da kamin su bar duniya aka ce ai kowane mumini kamin ya bar duniya sai an sanar da shi ita aljanna din ya santa saboda lokacin da za a karbi ran nashi ai su mala'ikun za su rika fada kamar yadda muka karanta a ayat da take cewa innal ladzina qalu rabbuna allah summa istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna nahnu aula kaga zasu musu albishir da aljanna da anka musu alƙawari din sannan su wada musu ne masoyan su sannan su gaigaya musu aljanna din su gwada musu ga ta gashi gashi to shine aka nufin cewa din an rafa halafa din ji wasu malamai suka ce wai ma'ana wannan sadarwa din za a yi musu din anan din sannan aka ce kuma duk bayan wannan ai bayan sun mutu kuma suna cikin kabari har yanzu a lokacin har yanzu kamin lokaci yayi wanda za a yi hisabi ita aljanna din za a budo ai koha kamar a ce wata taga daga can mutum yana cikin kabari amma za a yi mai joni da ita misali za a buɗe mata ga abubuwa suna kamshin aljanna sauran abubuwa da yana yana gani nashi din ta tashi din yana kallo cewa amma dai abin da aka jira hisabi da aka jira sai an yi hisabi sannan za a kai shi da saboda haka to shine aka ce to shi ne wannan din aka nufi din sai zaka ga ai da ma akwai hadisin da yake cewa shi kabari da ma ko can ko dai ya zamo rame ramin wuta shine ga wanda bai imani ba kina aiki na kudai ko kuma ya kasance watan a matsayin abin da ne watan dausayi daga cikin dausayi na aljanna to don haka aka ce wannan jona da za a yi gwada masu din suna cikin kabari suna kallon aljanna gata to aka ce shi aka nufi da wannan arrafa hadin to ko da ta ne dai zai iya dauka din cewa watan wannan aljanna din wanda Allah madaukakin sarki ya sanar da su ita din to kuma kaga nan da Allah madaukakin sarki ce sai hadihim zai shiryar da suwa aka ce to anan duniya ne Allah madaukakin sarki za ya shiryar da su din ila ma yanfa'uhum zuwa ga abin da zai amfane su wato shine abin da za su aikatawa aiki na kwarai a wanda zai zama shine sanadiyar samun lahira ta kyawu da ikhlasi shine wato yin duk abin da za su yi shi don Allah din saboda ka san duk aikin da za a yi in ya zama ba a yi shi don Allah ba to kuma na an samu matsala shi kuma ba ya karbuwa tunda Allah madaukin sarki sai in ka yi shi ne don Allah sannan zai karba in zaka zo ka cika duniya ka cika menene amma dai sai zan aikin na mutum sai zama da Allah banta shi kuma Allah bai karɓa ce duk wani bakin mutum wajen ɗumi ko mina ne ko duk ba shi Allah ya kallo ba in dai an yi don shi din shikenan magana ta kare kuma ana cewa shi don Allah din dama wani abu ne wanda yake boyayye ba kowa ne yake sanin shi ba sai wanda Allah madaukin sarki watan a ya ya taimaka ba shi cikin zuciyar shi shi yasa wani hadisi yake ba cewa al ikhlasu sai ce sirrun min sirri shi ilafi mutum ya yi abu da Allah ya ce wani sirri ne daga cikin sirri na inji Allah ya ce a wada atu fi kalbi man uhibbu na aji shi a cikin zuciyar wanda ne kaso kuma la yarahu malakun fa yaktubahu mala'ika bai gani ne balle ma ya rubuta ko mala'ika bai gani ne wala shaytanun fa yamsudahu kuma shaytan ma bai gani ne balle ya bata ma abu shi don Allah ya ce to wani abu ne daban to shi yasa sai mutum ya zo ya aikata abu ya yi shi don Allah din to amma ba wanda ya san ya don Allah din sai shi shi yasa kaga ake cewa shi azumi shi yasa ubangiji madaukin sarki ya bashi lada wadda ta wuce ta komi saboda mafi yawanci abuwa za ka ji kowanne daga ciki sai ka ji duk wanda ya aikata aiki kaza ga irin abin da Allah zai bashi na sakamako lada kaza amma azumi shi sai dai Allah ce as-sawmu li wa ana ajzi bihi azumi yace ni adda shi ni lissan abin da zan bawa ga mai yi din ba wada ko lada nawa za a bayarwa ba shi saboda akwai harkar ikhlasi ciki da shi adda dalili saboda ba mai yin azumi sai mai yi don Allah shi yake yin azumi duk wanda ba don Allah yake bai yin azumi shi kuma saboda tun da yanzu misali da rana ya ta ci abinci ne shan ruwa ne ya hito wanda ganewa sai ya dawo ya kwance ya ta abin ya ci azumin gaiwa akwai kisa ba mai gane abin da ake ciki ka gani to kaga yi don Allah ne zai sa mutum ya ta yi azumin to shi yasa shi kuma tun da dai ba wanda ya san kaya shi shi Allah shi kadai san kaya ko ba kai ba don ba wani wanda zai gano kaya ko ba kai ba sai Allah to shi yasa sai Allah ya ba da lada shi kuma wanda ba ajali shi kuma sanadi haka din amma abin takeici kuma wani lokaci sai ga wai mutum wai shi na wai da ansa sunan musulmi amma kuma sai ga wai an ana tsallake azumin kuma ya ga dama ya ga dama yayi kuma ya ga dama yaki kuma shikenan ko ba dan karamin yaro ba babban mutum magidanci sai ga ana irin wannan abubuwa kaga abuwa ya kalalacewa kenan kuma azumin nan da yake wata ɗaya ne fa shikenan ayyamu ma'dudan kamar da Allah ya faɗa in kwaruka da lisahu inda Allah ya ga dama ya ce sai dai a raba biyu ga shekara a raba ta biyu rabi mu ta azumi ciki dole a yi haka din to amma kuma sai Allah ya mana sauki cikin wata goma sha biyu din nan kawai wata guda ɗaya ne za a yi azumi na shikenan sai kuma ba ɗaya Allah kai sai mutum ya samu dama ne ko ya gana mai na nafila kurum amma duk da haka nan na farillan nan watan nan daya cikin wata goma sha biyu da Allah ya ga dama wanda da in ya ga dama ya ce wata shida a yi azumi wata shida kuma a sha ruwa ba da za a yi dole a yi shi ko kuma ya ce in ba wasannin za a iya sai a ce yau an kai azumi gobe a sha ruwa shi kenan kaga na haka na ayi rabi kenan da shi to amma duk Allah sai bai wannan ba sai ya muna abin cikin sauki ya ce wata ɗaya ne kuma ya faɗa mana ba ba mu mun kafara ba tun kamin mu an kafara kamar yadda ya faɗa ya allazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum an wadata muku ya azumi kamar wanda an kai shi ga waɗanda sun ka wuce kamin kuwa kaga ashe ba gari mu haro ba kenan azumin wasu can sun yi din to saboda haka to shi yasa ya zama ubangiji madaukin sarki inda ya farlanta aikin shi na ibada to ya zama wajibi a aikata shi to shine aka ce nan cewa Allah zai shirya da su sai hadihim din shine zai masu arziki ya sa su dace sai ya zama su aikata aiki wanda yake na Allah kuma su yi don Allah din sannan da yace kuma a lahira shi ma wato shine sai ya zamo ba za su saba ma Allah ba ko kuma idan har wani abu ya gitta na saba ma Allah to za su yi gaggawa su tuba to shine Allah zai masu kuma kaga shi yasa kaga sahabbai din Allah madaukakin sarki ya musu wannan kuma sai ya zama suka samu matsayin da suka samu wanda zaka ga wasu daga ciki sai ka ji Allah maɗaukin sarki ya ware su ya ce duk aljanna su gaba ɗaya misali in bai atul wani misali wanda suka yi bai atul wani kaga gaba ɗaya Allah ce laqad rabbiyallahu anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta shajarati Allah ya ce duk ya yarda da su gaba ɗaya dukan su ka gani sannan su ma irin wanda suka shafi kamar irin mutanen yadda suka zo yakin badar su ma duk haka nan duk aka gafarta musu gaba ɗaya har manzo Allah sallama yake magana kan su yake cewa ai su mutanen badar din nan ne Allah madaukakin sarki kamar ya iddal Allahu ala ahli badr kamar dai ubangiji madaukakin sarki su ya ce musu mutanen da suka yakin badar din nan i'malu ma shi'tum kamar dai an ba su dama ku te ku yi duk abin da kuka ga dama kawai shi kinan fakar gafarta da kun dan na gafarta muku saboda su gaba ɗaya da yawa cikin sahabbai wanda ya zo yakin badar sai wani ya zo ana cewa akwai hadibu bin abi balta'a ya taɓa yin wannan wanda wani abu ya faru to sai wani ya zo yana cewa amma dai haɗu ba sai ya shiga wuta ai sai manzo Allah ce ha ba kai ko ya zo yakin badar ha za a shiga wuta subhanallahi to kaga suka samu irin waɗannan ne matsayin sannan da irin inda Allah ya game din yake ci musu wasabiqun al-awwaluna min al-muhajirina wal ansari wal ladina taba'uhum bi ihsan duk sai ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu gaba ɗayan su kaga duk sun samu wani matsayi mai girma banda kuma wani lokaci manzo Allah ya ware wasu kamar irin guda goma din nan sai na Abubakar sai na Umar sai na Usman sai na Ali Talha Sa'd bin Sa'id guda goma din nan dai dukkansu su ma sai Allah manzo Allah ya ce duk an ba su aljanna banda wani lokaci kaje ana zaune manzo Allah sai masu ya ce za a ga dan aljanna yanzu ya taho shi ma shikenan kuma ya taho da an ba shi aljanna shikenan haka aka ta abubuwan duk daban-daban to duk sahabbai da su samu wannan matsayi mai girman gaske to kaga nan ne Allah madaukin sarki ya shirye da su kuma su ne balawo ya gyara halayen su sai ya zamo watan koda da sun yi laihi to za su tuba sannan kuma bayan sun tuba daga laihi kuma Allah ya gafarta musu din shikenan to yanzu ka gani mutumin da Allah ya ce ya yarda da shi ya a cikin ayar alqur'ani kai kuma sai ka to yanzu baka yarda da shi ba ka dauko sayyidina Abubakar ka ta zagi sayyidina Umar sayyidina Usman da sauran sahabbai ba su ma komi ba baka yi zamani da su ba ba su ma san kana yi ba su ne suke da mukamin wannan ne duk an basu wannan ne din amma kai sai ka zo kana kai da baka da tabbacin yanzu ya rayuwa ka za ta kasancewa alci in ka ta lahara za ta yi ko ba za ta yi kyawu ba malmakin ka zan mutumin kirki shikenan amma sai mutum ya amma duk da yake imam malik radiyallahu anhu shi ha ya magana mai tsauri akan su yace duk wanda zai kasancewa yana kiyayya da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to ai wannan ya kamar ya zama kafiri ne kai tsaye yace to ai shi Allah madaukin sarki ya ce da ya faɗa cewa wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allahi wa simahum fi wujuhihim min asr zalika masalun fitar can dai kashi tace li yaghiza bihim al-kuffar Allah madauki sarki duk yayi bisa habban nan ne da kaza da kaza sai yace yayi wannan kuma li yaghiza bihim al-kuffara don ya ba kafira haushi sai kai kaji kana jin haushin sabi sai ce to kaga kenan subhanallah to kaga al'amuran to shi yasa dai ba wai sahabbai ba ko wanda a zamaninka wanda kake lokaci da kai da shiya kai tsaye yanzu an ka ce yanzu ka gano mutumin duk mutanen kirki gaba ɗaya in zamanin ku misali yanzu kamar jihar ta mace zamfara misali sai a ce duk mutanen zamfara wanda an na kware su kaɗai ka gane ke su ba kai saba ba kai auto balle sahabbai misali wanda ba zamani guda kai da kai da su ba a ce yan zamanin ka ne yanzu din ma fa to su ba kai zamani ɗaya da su ba kai ko da mutanen ka ɗaya misali a ce dukkansu gaba ɗaya mutanen garin ga ka gane ki waɗanda an na kirki ka gane waɗanda an na banza cikinsu ka gaba ka iyawa tun da ai wani mutumin kirkin ne amma ƙila ma an ce an ɓata ma shi an da miyagun abubuwa kaza kaza mutumin banza ne shi kaza kaza ƙila haka yadda amma mutumin kirkin ne wajen Allah kai baka sani ba to yanzu an ka ce ka gane ki na ƙwarai ka kai baka sa cikin lissafi to wani kuma na kirkin ne amma ɓoye yake misali shi ba kama san shi ba amma dai mutum ne can lalle tabbas mutumin Allah ne mutumin ƙwarai ne mai kokari da ibada sauransu amma baka sani ba tunda ba a gani ga hili ba a saba kaga ɗan ka ce ka gane ke su ba ka gane kewa ɗan ce ka gane ki mutanen banza shi ma haka kana ya tawa ɗin waɗanda an ka ɓata ma ɗin ƙila sai ka kawo su kace su an na banza ɗin alhali kuma su an na kirki ɗin ka ban na kirki duk dai komai yana iya faruwa ɗin to wannan to balle sahabbai da mutum bai zamani ɗaya da su ba zamanin su daban kuma sun kai zamani da manzo sallama ga su ga annabi fa kai nan ne baka da garanti duk al'amuran da aka yi dai cikin shakku kaka yi ko Allah ya karba ko ko dai wallahi a'lamu ake amma su gaba ɗayansu Allah madaukin sarki ya riga ya musu arzikin sun zauna tare da manzo Allah sallama ga su gashi sannan kuma ƙarshe sun samu ganin huskar manzo sallama da duk abin da aka samu na albarka su riga sun gama samu ƙarshe din wanda mutum yana son a ce yau dai da su ko so ɗaya ya samu ya ga manzo Allah sallama kai ko mafarki ma kai mutum yana so a ce dai a mafarki gashi ya ga manzo Allah sallama tunda in mutum ya mafarki ganin manzo Allah annabin ne ya gani kai tsaye a mafarki ne kamar yadda ya faɗa mara ani fil manami sai ce faqad ani haddan duk wanda ya mafarkin ya gane ne ya ce tabbas ni din ya gani in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ka gani ashe kenan a waɗannan ne ya dukkan su dai sahabbai bayi ne na Allah to nan gashi Allah yana faɗa musu cewa zai shirye da suwa wa yuslih balahum zai gyara halayen su kuma yace wa yadkhuluhum jannat wa yadkhuluhum aljannata zai shigar da su aljanna to kaga shi shigar da su aljanna kaga kenan suna aljanna kenan kai kana duniya kana zagin su sannan ya ce aljanna nan kuma wannan ɗin na arrafa halahun da ya sanar da su ita sannan sai Allah maɗaukin sarki ya ce ya ayyu hallazi na amanu ya ku waɗanda na yi imani sai ce in tansurullaha idan kuka taimaki Allah ma'ana shi ne kuka taimaki addinin Allah ai dinahu addinin shi wa rasulahu da manzon shi to in ku yi wannan yansurkum shi Allah maɗaukin sarki zai taimake ku ala aduwikum bisa ga maƙiyinku kuma wai sabbit aqdamakum zai tabbatar da dugaduganku shine yusabbitukum zai tabbatar da ku fil mu'tarak a fagen fama wurin yaki yanka tahi to zai tabbatar da kuwa ba za ku gudu ba ba za ku yi ba za ku jure za ku yi abin da dace din to shine nan kaga Allah madauki sarki yana kiran mu'mine cewa in tansurullaha yansurukum ma'ana shine taimakon Allah shine wai taimakon addinin Allah kaga yanzu kamar wannan aya da Allah madauki suke cewa in kun ka taimaki Allah ma'ana taimakon addinin Allah kenan kamar yanzu kamar irin su irin wannan daƙiƙe mutum nan da yake cewa dinnan shi baya ba neman taimakon manzo Allah wal yasu billahi to yanzu misali kai da kaskantacce duk da yake an samu su shedanu kuma mutum biyu su ma Kano su ma yanzu sun maimaita shi wannan abin wanda ya kwanke su ma to don haka a yanzu shi wannan ne din waɗanda suka yi wannan ne maganganun an samu ta uku kenan yanzu a- a- wanda sun kai a yanzu to nan sun ce kai su da ba komi ba ba tsaye komi misali wulaƙanta su kaskantu misali ga manzo Allah wanda yake shine yafi kowa daraja da matsayi a wurin Allah sun ce amma kuma ba su da bukatar taimako ne misali to yanzu na wurin ga Allah yana cewa in tansurullaha ku kuma kai bawan da ba komi ba fa. ya asi Allah ce in kunka taimaki shi Allah din to yanzu kai za- gashi zaka iya taimakon Allah kuma ka ce kai baka son taimakon annabi misali ya kenan misali nan gashi nan ne ma zaka iya taimakon Allah kai kai da kanka zaka iya taimakon addi- Allah ma'anar taimako shine ka taimaki wato shine addini na shi din ka taimaki Allah kenan to kai kuma ka ce baka neman taimako na wai wanda Allah man- shi Allah ya aiko kaga duk ga kaira da kai tsaye duk masu iri waɗanda menene to an nemi maga wanda za a yi ma mutum a ce a takaice ya ce shi ba cikin taimako annabi ba tun da a kama mutum zai ce shi shine ahlus sunna haka zai ce wa to sunna tawa kenan kuma ya ce baka ta manzo Allah kuma to in dai haka ne kaga ai kamata yayi sunnan nan ko ta taimake shi ko in dai haka ne tunda haka in kaga mutum na biyan abu to in ko ba wata fa'ida da yake samu ga wannan abu ba bi ba shi kuma to tunda ko aka ga suna bin wannan sunna da suka cewa suna bi duk da yake mun san dai faɗi ne aka ga baki misali to amma kaga tunda suka ce suna bi to kenan suna amfani da shi kenan ko to ya za a yi kuma wanda kaka amfani da shi kuma ka ce baka son taimako ne kuma mutumin da shi ya taho Allah ya aiko in ba don shi ba kai da ba ruwanka ba kamar sabon da ka ce ma Allah ba kana nan kana bautar gumaka da sauran abubuwa can wanda ba sani ba to sanadiyar aiko manzo Allah sama da yayi din ya zo da alqur'anin nan da musuluncin nan ya sa kan zo ka samu addini haka shiga ciki ba kuma sai ka ce wancan din wanda an ka aiko din dai kai ko ko taimako wai ba ka so taimako ne sai dai kai na Allah dai kaka so shi ba ka so nashi to Allah ka ji wani al'amari malam kaga shi yasa al'amura dai duk inda zama mutum ba ya da ladabi ciki babu tarbiyya ko kadan to sai ka isko al'amura dai ga sunan mutum ya kwaba su waɗanda ah, in an ka zo an kai su duk da yake dai su matsin dai insha Allah dai har yanzu tunda har yanzu dai ba kai ƙarshen abubuwan ba tunda ita dai kamar wancan na farkon da yayi shi ita gwamnatin ta jihar Bauchi ita bata dakatar da al'amarin ba da haka shi gwamnan mara kai na riga ya ba da dama a rubuce ya ba ita ma'aikata haka shari'a dama cewa duk hukuncin da duk abin ta ga ya dace ta yi akan wani mutum na hukunci ya ba ta cikakkiyar dama su aiwatar da shi yadda kaga yanzu ya rage ba sanya abin zai kasance ba ita dai gwamnati ta ba da cikakkiyar dama ga wadda hukumar da an ka danka ma aikin yanzu ya rage gare ta saboda haka ga shi kenan bismillah sai aga ba tunanin a cewa an sha banza din dai akan wannan al'amarin to kuma nan ne su ma dai Kano ya kaga tunda dai mun sa an yi a lokacin baya kaga insha Allah su ma muna tunanin in Allah don su ma abun shi da ta yawa wani shi dani ne shi ma irin wannan din wani yaro ne matashi haka shi kuma yayi waɗannan abubuwan da an kai din to don haka irin waɗannan abubuwan waɗanda zaka isko dai da suna kuma na malanta to ni ina shirin ganin wai wace irin malanta ce wa ganin ya wurin a wurin tafsiri mafi yawanci da suka wadanda abubuwan da suka yi wai wurin tafsiri ne malami ne mai tafsiri amma kuma nan zai zuwa ya rika aikata irin waɗanda abubuwan waɗanda za a jin wanda kaya fili ma ya kuɗi iyaka su kenan to ni ban ga abin da to wai ya fi mashi sura ga dibora din nan sai wannan can koko ai kusan abu guda ne da ya tsira tun da ai da ma magana ce ta faɗi na shin mutunci da shin ladabi ga manzo sallama to su ma mutum ya faɗi kuma da sunan malanta kuma da sunan kuma to gaba ɗaya dai kamata ya mutum ya ajiye ma annabi duk kaya ne gaba ɗaya kaf musulunci ya kirkiro nashi musulunci na daban wanda ba wanda annabi ya zo da shi ba don a san cewa annabi ya taimake shi din ba koko yahi sannan haka nan in duk wani abu wanda ya sani yana yi na ibada ko wani iri gaba daya ya ajiye manzo Allah abun shi haka ya kamata tun da shi dai Allah ya aiko din kuma in kai ibada na wanda annabi bai sama hannu ba Allah bai ansa ta ba don sai annabi ya sama hannu sannan Allah ya kasa ibadar yau in zaka ce kai sallah ba wanda annabi ya ce kai ba Allah bai son ta ba shine ta hannun da manzo Allah ya inda zaka ce kai azumi ba yadda manzo Allah sama ya koyi ne yace za a yi ne ba Allah bai so ne din saboda ba su hannu annabi ciki din in zaka yi alwala ba yadda manzo Allah yace ga haka na za a yi din ba shi ma ka gani ba za ka karba ba to wanda a haka misali kuma gashi ko cikin sallah saka dole dole ka sai ka gaishe shi tun daga sai sai ka kanta attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi assalamu alayka ayyuha nabi dole sai ka gaida manzo Allah to amma duk da haka nan kuma ka ce ka ba to in haka nan duk waɗanda abubuwan sai mutai ba su din amma dai kan dole ne sai an karanta kuma dole ne sai an gaida manzo Allah cikin sauran abuka da aka yi ibada a ta kiran sallah dole a sa manzo Allah ciki ashhadu an la ilaha illallah dole a ce ashhadu anna muhammadan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to duk irin waɗannan abubuwan ga sunan dai da yawa waɗanda in an ka ce ba da annabi cikin abun ba zai taba yiwuwa ba in ko kace zaka ebe annabi cikin kiran sallah kiran sallah ka bai ba in ka tayi iqama ta sallah ka kace ka cire annabi ciki iqama ka ba sallah ka ba ta ba shi ba in ka ce wajen sallah shi ma ka ce ai ai duk inda ka za ka karanta sura inda Allah sunan manzo Allah bare ka ce sunan ne ka faɗi sunan shi ba ba kai karanta alqur'ani ciki ba to saboda haka kaga dai ashe dole ne lalle manzo Allah sallama ko mutum ya sani ko ma bai sani ba dole dai ne dai yana cin taimakon na manzo Allah sallama kuma dole ba ne sai ya nemi taimakon kuma in ba ba haka na ba sai an ta lahira mutum ya gano cewa to ya zure da yakan to da dai ka gani sabbin annabi zai taimakon wanda lahira wai ka sai ni ji wani ni ji wani bayani na shi na dakikanci wai to shi a ce wani abu lahira ya an ka je tun da yana jin duk abubuwan da aka yi na maganganu aka abu ne a je lahira a ce akwai ceto wanda manzo Allah zai to shi lahira ya magana ba ai duniya ce ba su taimakon na ba lahira inda lahira ya ce ba su taimakon annabi da sai a mai wannan kaji wata magana manzo to Allah da duniya da lahira yana ababbatu abinda aka magana lahiran ma da ababban can din ma an ka nemi taimakon annabi balle na duniya da aula katata shine ma raha to ka gani amma shi wai wai ai ba lahira ce ba ka ji hauka subhanallahi to haka amma dai duk iyakar dai sirrin abin duka guda ne na karatu mu ne da na rannan din nan cewa abin da suka dauka manzo Allah dai ai baya duniya ya mutu suna dauka ce kamar kowa irin wanda kowa in ya mutu shikenan ya mutu suna dauka shi wa manzo Allah kamar haka ne shi ko alhali manzo Allah rayiye ne shahidai ma Allah bai dace masa mace tuba balle shi da kai ne wanda shine suka bi su samu shahada sun ka samu din ba kamar yadda mun ka je karatu a rannan din saboda haka shi yasa dai a ubangiji madaukin sarki watan yake magana akan cewa in an taimaki addinin shi shine in tansurullaha yansurkum in kun taimaki addinin Allah lalle Allah zai taimake ku kaga kenan yanzu kadiba gani Allah ce an taimake shi wani ne kuma kaje ya shawo mai qur'an Allah ko qardan hasanan harance ka bi wa zai ba Allah rance rance mai kyau duk irin wannan gabo gashi kai faɗan adam ne kai da abba kowa ba to balle yanzu ka ce wai kai baka neman taimako wanda a sama da kai to kaga ai wanda duk sannan annabawan ba da sun gabata baki ɗayan su dukkanin su kowanne da manzo Allah yake takama din duk da annabi suka takama dukkan su baki ɗaya ba wani manzo ɗaya wanda ba da annabi yake takama ba a wanda zaka ga kowanne daga cikin su kamin ya taho duniya sai da ya dauko alƙawari da Allah cewa in ya zo duniya yana isar da sakon da an aiko shi da shi in manzo Allah sallama isko shi yana cikin wannan sakon to dole zai aje nashi ya bi manzo Allah shi ma don haka dole ya aje yayi ta daga annabta da wasu habi haka nan za a yi to saboda haka kowanne daga cikin su da Allah ya riga alƙawar da suwa sannan kuma sun ka yadda sannan Allah ce to shi kina fashadu wa ana ma'akum min shahidina to kowa ya sa hannu ma'ana kamar a ce ya sa hannu kenan haka an ka tabbatar da wannan magana ne a ce a dautun wa akhasum ala zalikum isri qala fashadu wa ana ma'akum min shahidina to kaga ashe duk irin waɗannan abubuwan dai har annabawan su kan suka ce su ma kan su ta hannun manzo da suka bi wadin balle kai da kowa ba to shi ne na Allah yake magana cewa dai in kun taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku wa yuthabbit aqdamakum zai tabbatar da dogadoganku a wajen jihadi sannan sai ya ce wallazina kafaru su kuma والذين كفروا فتعزل لهم وعضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم
ubangiji madaukakin sarki ya ce amma wallazina kafaru amma waɗanda suka kafirce su kuma min ahli makkata daga cikin mutanen makka a mubtada shine matsayin mubtada khabaru abinda Allah barin shine zai zamu kanta wancan ta'isu din nan shi zamu karanta shine kisha yadullu alaihi fata'asal lahum ta'isu shine ma'ana khabaru mubtada din to shine sai ya ce yadullu alaihi wannan kalma tana yin nuni zuwa gare shi da Allah ya ce fata'asal lahum watan shine halaka ta tabbata gare su ay halakan wa khaybatan da halaka da taɓewa sun tabbata gare su min Allah daga Allah madaukin sarki sannan wa adalla amalahum ayyukan su gaba ɗaya sun lalace kuma duka wato adafin ala, ala ta isu adafi ne akan wancan na ta isu din nan ne sai ce zalika wannan wato halakar shine zalika ya ta'asu din da anka ambata sai ce wal idza da kuma wannan bacewar da anka ambata bi annahum saboda kasancewa su karihu ma anzalallahu sun ki abun da Allah ya sabkan min alqur'ani na alqur'ani almustamil ala takalifi wanda yake ya tattara bisa ga abubuwan da Allah ya kallafa ga bayi na farilla sallah azumi zakka da sauransu to saboda haka ran shike nan fa ahmada malahum sai Allah madaukin sarki ya bata dukkanin ayyukan su suka zan ba su da aikin yalada ko daya anan da Allah madaukin sarki ce fata asallahum halaka ta tabbata gare su wato nan sai ya kawo mana fasara guda biyu ce halakan wa khaybatan halaka da kuma taɓewa duk ma'anar wannan ta'as ɗin ne sannan bayan kuma wannan ɗin ta'as kuma yana da ma'ana kuma har yanzu kunyata shine fa ta'as Allahu kunyata ta tabbata gare su duk ana fassara shi da haka nan na kunyata ko kuma tafata asallahum rashin arziki ya tabbata gare su ko kuma muni ya tabbata gare su ko turmuza hanci ya tabbata a kansu ko kuma sharri ya tabbata a kansu duk wannan kalmar ta ta asan din duk tana dauka tai ko kuma kace fata asan lahum watan saryewa ma'ana zama kaskantatta kaskanta ya tabbata gare su duk dai yana dauka wannan ne din duk kusan dai kamar ma'ana guda ce to shine Allah ke magana to da yake lokaci yayi kuma za mu tsaya nan da sai mun dawo insha Allah gobe muna fatan abu na makaranta daidai Allah ba mu ladace kurakuran mu kuma Allah ya yafe muna Allah ya fahimtar da daidai babu yauki yarawa alfara manzo Allah sallallahu sallama dukkanin jama'a da suka kawo sadauki suna neman addu'o'i akan bukatun su daban-daban Allah ya san bukatar kowa Allah ya biya musu kowa da bukatar su baki daya masu neman addu'a game da gayan su da suka rasu Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu da rahama mu kuma Allah ya sa mu cika da imani masu neman addu'a ga marasa lafiya su ne da asibiti Allah ya ba su lafiya Allah ya yi masu abin da ka damu su rashin lafiya mu kuma Allah ya kala mana lafiya kuma Allah ya ba mu himma da kokari mai aiki da lafiya inda dace mai aiki da ita masu neman addu'a ga kasuwancin su da manoman mu da masu na hannu da ma'aikatan mu na gwamnati da masu neman aikin da masu zuwa anguwa wajen nema duka baki daya na na okay wani ba wani ba Allah ku ba ya Allah wa wa ai kuma okay to na wani ba Allah ya aiko da alqur'ani sadaka yana neman addu'a shi ma to Allah ya saka da khairi Allah ya karba wannan hidima da yayi kuma Allah ya lullunka abinda aka sayi da wannan alqur'ani da shiya albarkacin manzo Allah sallama da sauran dukkanin waɗanda suke na Okay da batu kuma na sora wani daban koko da shi din dai Okay na fadil ko shi kuma ya sayo batur na sola wanda za a amfani da shi a wannan masallaci to duka dai Allah ya saka da alkhairi Allah ya karba wannan hidima mai da aka yi din muna fatan dukkanin masu himma kuma da niyyar musulmi kuma Allah ya hore abin za a yi din albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi Allah ya karba mana wannan hidima baki ɗayan su don alfara manzo Allah sallallahu Allah ya bamu dukkanin alkhairin da a cikin wannan wata din ya kuma ya mu daga cikin bayan da yake wata a cikin sa ya karba mana ibadun da muke gabatarwa da addu'o'in baki ɗaya don alfara manzo Allah sallallahu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima gulik الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ما شاء الله